أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه وسلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا
wa ta galkur ba haka ku jiya mun kwana a cewa mutum Allah ya masa wasiya daga bautan Allah sai na iya sai biyayya ga iyaye sai zumunta na kusa sai kuma miskinai sai matafiya ya kowanne an faɗi yadda za a yi masa irin biyayyarsa to a yayi adabin sai cewa atika bai mazal kurba ma buta kusanci haƙahu haƙinsa danginka na kusa ka ba shi haƙinsa na alheri da sada zumunta ka zama da shi lafiya ka kuma sada masa zumunta wal miskini haka miskini shi ma ka ba shi haƙinsa wani sabili da an tabarki ka ba su taba harkinsu miskini da ɗanɗunin sabili ana ba su haƙi da zumunci sada zumunci da kuma taimakonsu da kuma zakka za a ba su to walati ba karka almubazzaranci da dukiya ka walakanta shi tabziran walakantarwa kada ka ɓadda dukiya in ba cikin bin Allah ba kaga wayannan cikin bin Allah ne na haƙin iyaye da mabuta zumunci da kuma miskini da ɗan tabarki amma bayan wannan ka riƙa ba da dukiya kamar ana maka take ko ana yin take ma wasu kana ciyar da dukiya wanda Allah baka ba ta hanyar bin Allah ba ba taimakon da Allah ya ce ba to Allah ce karka yaka don dukiya wani abu ne wanda Allah ya kemanci bayan Allah da shi inda rubazin kaga masu almubazaranci masu ciyar da dukiya ba ta hanyar hanyar alheri lada ba ba to iwanin shirar yan uwan shaidan ke kaga abinda ya ja maka ka zama dan uwan shaidan kana hanyar shaidan ka ba da ciyar da dukiya kan sabo ko kan sha'awa wannan ka zama ɗan uwan shedan ka ba da dukiyan Allah don a saba ma Allah to kada ka yaka to ka gane ku li'annahu domin shi in ka ɓadda dukiya ba cikin hanyar bin Allah ba ka zama abu zargi domin dukiya halal amma in dukiyar na haram ne to na ɗai farko ma bai halatta ka ciyar ɗin ba balle kuma ka ciyar da shi almubazzaranci za a tambaye ka da yadda ka mallaki dukiyan da kuma yadda ka ɓata dukiyan amma in na halal ne za a tambaye ka taɓa yadda ka ɓadda dukiyan wanda yake ka saba ma Allah wakala shaidan ka ga shaidan kuwa ya zamo kafura mai kafirci na rabbi ga ubangijinsa kaga shadidar kubri lini ami don tsananin kafirce da yake da shi niman Allah haka dan uwansa mu almubazzari ma shi mai kafirci ne don yayi ma Allah butulci Allah ya Allah ya baka dukiyar ta hanyar ale taimako ya taimake ka kai kuma sai ka saba ma Allah aka kaciyar da dukiyan ta hanyar da sa saba ma Allah to kada ka yaka
وإما وضل عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا
wayan matun nan idan kuma ka kawo da kai gare su su ma'abutan zumuntan nan da kuma miskinai da ɗan tabarki da kuma duk wanda ya kamata a taimake shi in ka kawo da kai gare su baka ba su ba ibtiga neman rahmatin rahama min rabbika da ubangijinka tarjuwa da kake tamaninta wato idan miskini ko matalauci ko kuma wani ko kushi ma butun zumuntan ya zo ya nemi taimako gare ka abu lokacin kai baka da shi sai ka kawar da kai don kai ma kana sauraron wani rahaman Allah zo maka ka taimake shi wato ɗalibin don neman arziki ya ci ka da zai zo maka mutu ka basu in ka kau da kai gare su ma nufinka Allah ya kawo maka kofa ne da za ka taimake su tafi kullum a duk da haka ko baka da shi suka zo suka taimake ne magunka fa kullum ka kargaya musu kawalan fadi mai sura mai sauki lainan ka musu magana mai sauki wato ka musu alkawarin cewa wallahi kai baka da shi a yanzu amma in Allah ya kawo maka za ka taimaka musu amma kada ka masu rawa yawa kada ka yaka mene ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما مسحورا ولا تجعل كذا هنيا يدك هانوكا مغلولة من كوكومتا إلى عنقك وينكا wato kada ka rike hannunka ka bar taimako kowane irin riko karka yi haka nan kuma Allah yana nu farin cewa kada ka yi ruwa wala tarsula kada ka shimfiɗa ta kullum bazi ko shimfiɗa karka ba da abin da yake hannunka duk ka rasa kada ka yi haka daidai wa daida kaga fata uda sai ka zauna maluman abin zargi mahasuran wanda yake mun kadalle wanda ya yanke bai da komai to saboda kan haka abinda za ka yi shi ne wannan din masu fa ne malahidi ka bayar duka amma sai imaninka ya kai domin mutum bai dace bai dace ma mutum ta gani ko ya yanke ta mayu daga rahaman Allah ba bal ya tamidu wallahi ya dogara da Allah in bai da shi ma a cikin kuncinsa da saukinsa don wadata shine wato wadata shine ka amintar da kanka da abin da yake gun Allah to kada kada kada kada kada ya zamo ba ka kai neman wani rahaman Allah ka tsaya kan sababi na sababa ko da akwai sababi to ka dogara kan Allah ko da kana da shi da aka maka to amma ka dogara da abin da yake gun Allah kan abin da za ka samu ko da hakinka na gun wani to ka dogara da Allah kar ka amince da shi wani nan abin da yake da shi kada ka yaka to saboda haka kada ka shimfida halinka duka wato kada ka bayar har ka rasa shi ne shimfida hannu kowane shimfidawa to kada ka yaka don abin da ya zo ga mutanen da suka wuce da wanda suka fita cikin dukiyansu cikin son Allah da annabi su zama matalauta to wannan kada ka yi haka ka bayar daidai kada ka yi irin na abubakar ya ɗebo kudin gidansa duk ya zo ce ya ba sadaka annabi ya ce mai kamar mai iyalanka ya ce na bar musu Allah ko annabi ya ba to wannan imani ne yakan kai haka imanin ka bai kai haka ba kar ka zo ka rasa kuma kai kunci Eh, ka ba ka ka ka ka ka ka abin da zaka yi kai daidai wa daidai ka bayar daidai imanin ka amma kar ka bayar kar ka rasa amma in in in in imanin ka ya kai irin na su Abubakar to sai ka yi haka suna zaɓin wani da alheri ko da suna talauci Allah ya haife su kan haka amma su amma kai wanda in ka in ka rasa za ka ɓata damu kada ka yi haka in na raba ka san ubangijinka Allah إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا in na raba ka san ubangijinka Allah yanzu durus ka yakan yalwata arziki liman ya sha ga wanda ya so yalwata masa Allah ka yalwata masa wa yaqdiru yana kuntata arziki ya kuntata shi sosai ga kuma wanda ya so ya kuntata masa haka Allah ke yi kada ce wani bai da zuciya wani yana da zuciya a'a wani in- in- in Allah ya shimfiɗa maka gode masa in ka kuntata maka kuma ka gode masa don duk jaraba ne in ya baka ma jaraba ne in ya talauta ka ma jaraba ne inna shi Allah kana ya zamo bi ibadihi da bayansa habiran masani basiran mai lura yana ganin wanda ya can- ya dace da in ya kuntata masa ma ba zai ga ba zai ga laifin Allah ba ya san badininsu da zahirinsu shi Allah yana azurta mutane ne a kan gwargwadon maslahansu gwargwadon abin da zai amfane ka amma in zai baka ya cutar da kai ba zai baka ba in yana son ka in kuma zai baka ya ka cutu to Allah ta'ala shi ba ba zai maka don ba- ba maslaha yake abin da zai kyautu shi yake yi mu je ولا تقتلوا أولادهم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا
ولا تقتلوا kada ku kashe auladakum ya'ayanku da biso hashiyata don tsoron imlakin talauci kada ka kada ka kada ka kada ka danda su larabawa idan an haifi yaya mata mun faɗa kwanan baya sukan sukan tona rami ne su bisne su da kansu don me wai tsoron talauci to sab- sababin wannan shashin jariya su sama suna kashe yayansu mata don tsoron talauci kuma shashinsu suna kashe yaya don tsoron la- da- ab- abin dariya kada wani abu ya same ka su ba su iya taimako sai kuka kawai to saboda haka ne Allah ya ce karka yi haka bai kamata ka muna na so da Allah ba ita da ‘yan nan da ka kashe ka san abin da zai Allah zai bata ba ka sani ba saboda haka ƙin aihuwa da ƙin ‘ya'ya rusa ‘yan alam ne duk wannan abin zargi ne wato mazance ne lilmusirina badalu ƙauli hashe ta iblagi don tsoron talauci wani zalika saboda kaddama laulada ya gabatar da yaya wa mata kaddama abinda ya gabata a suwatul al'ami ya zance ga mawadata ya ce nan kuma ya gabatar da iyaye yawa to iyayenku da yayanku Allah ce ba ku san wanda suka muku amfani ba to saboda haka ne abinda za ka yi a nan kada don tsoron talauci kamar yanzu abin da ake hudu ba wa mutane cewa iyali suna sa talauci mu kuma yadda Allah ya gaya mana da annabinsa shine wada ƴaƴan iyalin ma su suke jawo wadata yanzu wani da iyayensa suna talauci daga ran da aka haife shi gidansa an samu wadata kenan ba shi ya nema ba amma albarkan yana gidan sai gidan wadata ya aka yi wazon Allah da ya zo gida abu dalib abu dalib matalauci ne shi ke sai je abinci ya wata to haka ne ɗa kowa da albarkarsa wani in ya zo an haife shi sanadinsa ne Allah za zai kawai masa a gidan to saboda haka abinda ake kuduwa mutane ne yanzu cewa wato rikon iyali da yawa wai na sa talauci to kada ka sa kanka wanda kada ka yadda kowa da albarkarsa Allah ce na hannu mu ne fa na rukukun muke azurta kowa ya da su ya'ya da kai da su mu ne muke ba ku fa abinci idan Allah so sai ka zauna kai ɗaya amma abin da za ka ce gagare ka babu irin su ne amma muka ga mutum mai iyali da yawa abinci yana yalwace yanzu da yawa za ka ga da wuya a samu mutum mai mata hudu da yaya ya je gumin mutum mai mata ɗaya bayi da ɗaya ya nemi abinci yana yiwa shi ma mai gidan albarkar so yake ci to saboda haka iyalai alheri ne wai ya kuma da kudin da mu da kudin da su duk mu ne muke azurta ku inda kallon ka san kashe yaya kana ya zama hitsan kuskure ne kabiran babba yanzu wannan kamar yadda ake cewa a bar aihuwa don talauci dinnan to kaga yana daidai da kashe ‘ya'ya domin tsoron talauci a kiyaye shi wani bayan Allah ya jaibin wani bayan Allah ya kukan iyali sun masa yawa sai ya ce masa to ka je ka duba su duk iyalinka nan wanda arzikinsa ba a hannun Allah yake baka kawo mini su a cikin iyali na ka duba yayan iyalan naka wanda dai arzikinsa ba a hannun Allah ba ne albarkar yawan su ne kai ma Allah yake arzuta kai huta da kai amma ba wai ka ce kai wayonka ba ne ba wanda wayonsa ke ce da shi wani an ce wani ya zo ya samu annabi ya ce yana talauci a masaiwa ya ce ya aure ya yi auren talauci ya masaiwa ya zo ce ka yi aure ya yi auren ya ce ya zo annabi ya ce ka yi aure ya yi hudu sai allah azurta shi to shi ne mutanen yanzu musulmi ma sai ka ji yana cewa to yaya ne da tun da yake da talauci yaya ne aka ya samu ya yi aure auren ma wannan hadisin annabi ne ba in baka san abu bale ka bar shi kawai amma abinda annabi ya faɗa Allah ne ya faɗa in baka sani ba ko baka gane ba imanin ka bai kai ba to ka gane shi yawa amma annabi ne ya faɗa masa talauci ne annabi ya ce ka je ka yi aure kamar yadda mun yi maganar shan zuma ko dan uwansa cikinsa ya sake ya zo ya ce annabi cikin dan uwana ya sake yana guda ya ce ka je ka bashi zuma ya sha zuma ya sa gida ya ce ka bashi zuma ya sha zuma ya dawo na uku ya ce ka bashi zuma to da ya dawo na hudu ya ce Allah ya yi gaskiya cikin dan uwanka ya karya to shine wannan idan iyalin ma tun da yake annabi ne ya faɗa to annabi ya yi gaskiya kai ne kai gariya yawwa mu je wala ta karabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila
wala ta karabu zina kada ku kusaci zina ya fi kaci a ce kar ka yi zina kada ma ka yi kusa innahu shi zina fahishan alfasha ne mai mummuni Allah kiyaye ne wasa a ya muna na sabilin tabarki wanda ya bi hanyar wannan to hanya ne na shaidan to karka kusace shi mummunan abu ne Allah ya raba mu da shi mene
حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا
wannan wasiya ne Allah yake mana wala taqtulun nafsa kada ku kashe kai kada ku kashe kai allati harama Allah walla Allah ya haramta kowace rai Allah ya haramta ta kashe ta illa bil haqqi sai da gaskiya da abu uku ne ake kisan kai ake kashe mutum ya haramta ya halatta shine idan mutum ya yi zina ya kashe ya kashe kai a kashe shi wannan da gaskiya ne sai kuma in mutum ya kafurta bayan imani a kashe shi sai kuma in mutum ya yi zina bayan insani ya yi aure ya taɓa yin zina a kashe shi amma bayan wannan ba a kisan kai kuma ma a nan ɗin ma idan ɗaya ya samu to shi kenan sai an je ga wajen mai hukuma na shari'a shi ne zai ce ya bincika ya ga ya yi kisan nan to sai a iya ce a kashe shi amma in ba hukuma ba kaga an wani ya kashe dan ka kashe shi ba sai wani dan wanda ya kashe ka ka kashe kashe zai yawa amma in a hannun hukuma ne suka kashe shi kenan to kada kada kada ku kisan kai sai saboda abu uku tsoho mazinaci ko kuma wadda ya rinde bai addininsa ko wanda ya kashe wani za a rama to wata hanya uku nan ne kawai ake kisan mutum Allah ya yarda illa wa man kutila mazlum wanda aka kashe shi an zalunce shi tafkan jana mun sanya alwali ga waliyinsa magwajinsa su ɗanan hujja akan wanda ya kashe masa ɗan uwansa amma ya kashe amma fala ya sirru kada ya zurfafa fitkalli kisan wato kamar wani ya kasa ɗan uwanka kai kuma ka je ka samu wani ɗan uwansa ka kashe Allah ya ce karka haka wanda bai laifi ba ba za a masa ba shi wanda ya kashe dan wanga shine nan ma ba ka kai za kashe ba ka kai ga hukuma in sun ga ya cancanta su kashe shi yawa don in ka kashe za ku ta kashe kashe ko kuma mutumin da ya kashe dan uwanka ya kashe da takobi kada kai kuma kada kashe shi ba da wannan ba sai dai da takobin za a kashe innahu shi kane ya zama mansura za a taimake shi inda ko da ya yi kisa ta kashe shi ba da abin da ya kisan ba to Allah ya ce zai taimake shi saboda karka yaka ولا تكرهوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسحولا Allah ya ce wala tagrabu kada ku saci malal yatimi dukiyar maraya shi ma kaman shi ne shi kada ku kusa da shi to kada ku saci dukiyar maraya illa sai dai billati da abin da hiya ita san ta kyau wato kaman dukiyarsa ne kana ciyar da shi da dukiyarsa kai yana hannunka baka da dukiya amma ya gaji dukiya ba hannun babansa kana ciyar da shi da wannan amma kai ba ka ci ba balle ka yi mugunta a cikin dukiyar maraya ka rika canjawa in kaman kai mai dukiya ne kana canja mai kyau da naka kar ka yi haka a ta yi duka su da sai ya kai karfinsa idan ya kai karfinsa ka nemi sai duka ba shi dukiyarsa ba ma za ka ba shi kai da shi ba ko da yana gidanka ne ka samu sai du su sai da ka ba shi dukiyarsa wa hubula da ku suka alkawari idan kun yi alkawari da Allah ko kuma ko alkawari da mutane ko da kafiri ne kai alkawari shi Allah cika cika inna la da kaga alkawari kana ya zama mas'ula abin tambaya ne Allah zai tambaye ka alƙawarin da kai ka cika ba ka cika ba Allah shi ya san abin da zai kuma mu je وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا wa abin wa kaula kai da ku cika mudu atin mu ku cika shi kada ku yi tattifi idan za ka aunar kankanin mudu idan za ka auna babban mudu Allah ce ku cika mudu mudun da hukuma ta sa to ku cika shi inda za ya zakinta in kun yi awu domin shi wa Allah wanda yake tasbibi a cikin mudu yake rage kayan mutane Allah ya masa alƙawarin mugun azaba kuma yakan saukar da fari yakan saukar kuma da talauci yayin itacin ma su haihuwa saboda haka wazinu ku auna sikeli bilgis da ma'auni almustaqim mai keke in sikeli ne ma to ku auna shi daidai wa daida kada ku rage wa mutane kayansu kada kuma ku kaya don ku kuna son kayan zalika wannan khairun yafi alheri in kun cika mudu kuka auna sikeli daidai wa sanu shi yafi kyawun tawilan makoma yawa kada kai zaton wai kai kayi wayo ne ka auna ba haka bane yana nan a kanka yawa mu je ولا تعظ ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا
ولا تقف كرك بيبي ما ليس لك به علmu abinda babu sani gare ka ka nemi ne bibiyan abinda bai dame ka ba kar ka yadda yawa kada kada ka ce na gani ban gani ba ko na ji ban ji ba ko na sani alhali ba ka sani ba kar ka yi wannan shi ne abinda ka bibi abinda ba ka da sani a kansa kada ka kada ka kuskura nan ladabin harshe ne ake faɗi kada ka faɗi abinda ba ka sani ba kada kuma ka ce na ji abinda ba ka ji ba kar ka ce na sani abinda ba ka sani ba abubuwan nan kar ka yi su in na sama kaga ji na kunne wal basar da gani na ido wal fu'ad da kullin zuciya to wayannan kana gani kaman ba aiki bane aiki ne kullu zalik ulaka dukkan wayannan uku da ji da gani da da da kullin zuci kana ya zama masulan za a tambaya an gare shi sai Allah ya tambaye ka wannan mulwar ladabi ne Allah ke ladabtar da mu a lahira za a tambaye ka bai halatta ga mutum ya yi magana abinda yana zato kawai baka sani ba ka faɗa to yana daga cikin wannan shine fatawa na malamai abinda baka sani ba wai kai malami ne ka ce ban sani ba ai in an tambaye ka ce ban sani ba kamar fatawa an an tambaye ka shanin addini ka ce ba ka sani ba wannan ba laifi ba ne shi wanda ya tambaye kan shi ma mai sa bai sanin ba to in ba ka sani ba ba ka sani ba ya fi kaman ka ce wallan Allah ne fi sani irin yadda mutane suke ba da ba ce kai ka faɗi magana kuma ka ce wallahu alamu Allah ne fi sani sai duna mu ya ce duk haka mun jira ta in dai ba mu san Allah ya fi sani ba in baka sani baka ce ban sani ba in an tambaye ka baka sani ba addini ka ce baka sani ba amma kada wai kai kai malam kana zaton malami ne wai girma ne kunka ka fala kana zato sannan kuma ka ce amma Allahu alamu kar ka yi haka dama ya san Allah ya fi sani to tun da baka sani shi ai ba laifi bane in baka sani ba ka nemi ka sani in ba don haka shi wanda ya tambaye ka me yasa shi ma bai sani ba ai mutum ne kaman ka in baka sani ba baka sani to shine
ولا تمش في الأرض مرحا مم.
إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا
Allah mai nasiha wala ta miji kada ka yi tafiya fir'aun ya bayan ka samu ran kana takama kana girman kai kana takama kana farin ciki kada ka yaka tafi daidai wa daida kada ka yi tafiya sauri sauri za a ce maka ba- ba- baka da nutsuwa kada kuma ka yi takama za a ce maka kana da girman kai ka yi tafiya daidai yadda tafiya take dai tsakanin sauri da da kuma nizo shi ne tafiya amma kana tafiya kana takama Allah ya ce haba inda ka kai fadan tarikar alba za ka keta ƙasa in kana jin ƙarfi ne ba ba ka isa ka taka wannan ƙasar ka hudasa ba za a yi ba zai yi ba balle ka kar- kai ƙarshen ƙasan don girman kanka kuma wadan tabluka jibala ba za ka yi isa duwatsu na dula sau ba don ka yi ka- ka yi fariya ka kumbura ba za ka iya ƙara zayinka ba za ka ƙara ba zai yi ba to ka tafi daidai wa daida ma'ana an naka lan tablu hazan laulaka kai ba za ka kai wannan matsayin ba don takamanka ka taka ƙasa don ka taka ta nan da kai ganta kuma tsawonka kuma don takama kana huranci to ba za ka iya ƙara tsawonka ba in ka zo cikin jikin dogo ya kai kai kai gajere ne yadda kai duk da kai takama wannan tahakumi ne Allah ba ya son mai girman kai yawa ka tafi daidai kana ka tafi daidai wa daida in ji wani ya ce wala ta mishi fahimkar arzi in za ta ba du'ar makamta ta haƙamun wannan ka arfau kada ka yi tafiya bayan ƙasa sai da ƙanƙan da kai ko kai waye ne a ƙarƙasan nan to akwai mutane suna cikin ƙasan wanda sun fika in arziki ne masu arzikin da suka fika sun zauna ƙasar nan suna cikin ƙasar in ƙarfi ne sun fika in malasaka sun fika in sarauta ne duk sun fika to me za ka yi makasan ba za ka mata komai ba ita kuma ba ka saka tsaga ta ba don girman kai to ka tafi daidai wa daida alize tafiyar masu hankali To, ka gane ko إن إنك لن تهلك أهلكم ولن تبلغ كل ذلك dukkan wayannan abinda muka ambata nan duk wannan nasiha nasiha da Allah mana daga baya kullu zalika dukkan wannan abinda aka fara sayuhu mugun aikinsa kana ya zama inda la rabbika wajen ubangijinka makaruhan abinki ne Allah ba so Allah ba so mai girman kai Allah ba so mai cin dukiyar maraya abinda duk muka karanta nan to wanda ba so ba so abinda kuma ba so karka yi mu je ذلك مما أوحي إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلك في جهنم ملوما مدحورا zalika wayancan abinda muka faɗa annabi ma yuha ilaika rabbuka yana daga cikin abinda ubangijinka ya maka wahayi min al-hikmati na hikam shine wa'azi Allah ya maka haka in ya ce kar kai kaza kar kai kaza duk abin da yace ba- ba shi annabi bane mu al'umma sani ake manu azu ai annabi kan ba ba- ba- ko kadan ba halin sa bane wala ta alkada ka sanya ma Allah tare da Allah ila an ana wani ubangijin daban kada ka zabi wani ubangiji daban ka hada shi da Allah shi ne shirka ka ga matuka sai a jefa ka fi jahannama a cikin wutan jahannama ka shiga cikin maluma abin zargi ba kyauta ba malhuran ko abin kora daga ramin Allah to wannan ya zama shi ne nasiha da Allah ya mana guda 25 karshe su kenan nan mu je أفأصدقكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناسا إنكم لتقولون قولا عظيما
a fa'asaikum shi yanzu Allah ya zaɓe ku ne ku kafirai bilbani da yaya maza kuncin mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata ku kuma kuna yaya maza har idan mutum matarsa ta haihu aka ce mace ne zai ɓata ransa to yanzu Allah ya zaɓe ku da ‘ya'ya maza ne wanda kuke so wata hazayar rigimar mala'ika daga mala'iku ina sai ‘ya'ya mata ku ne kuka ce ‘ya'ya mata ne mala'iku wannan riyawanku ne yanzu Allah ya yi haka ne bai yi haka ba in na kunku da ta nuna kuna fadi ƙaunar fadi aziman babba kuna faɗan babban magana ma Allah idan an je ana hisabi abin yana da girma saboda Allah mala'iku ba yayansa ba ne kuma ba mata ba ne su mala'iku bayansa ne zababu suna bauta masu Allah to mu ولئن صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا
ولقد أتيكم سرمنا من جوي مي بياني في هذا القرآن تكون وانا القرآن من الأمن مثالي والوعد ندلكو إن كي كذا ذا بك كذا والوعيد والوعد الكولي والوعد ندلكو أنهم على القرآن Allah mana misalai da yawa me kaza za a bashi kaza me kaza za a masa kaza ba da abin da muka yi ta karanta ba kenan to abin da ya sa muka yi haka liya zakaru don mutane su azantu ne abin da za a maka aka yi narko in kai kaza za a maka za to karka yadda ka yi abin da aka yi alkawari in kai kaza za a baka aljanna za a baka mai to ka yi to abin da ƙur'ani yake bayyana wa kenan wa ma zidun amma baya ka mutane kafirai illa nuhu sai gudun gaskiya kafirai gudun gaskiya suke abin da ake bayan ba shi ke ji ba
قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا kun ka ce annabi ka ce lauka da mawalin da akwai wasu alloli tare da Allah da Allah ya mallaki wani abu tare da wani Allah kama ya kuno kama yadda suke fari ba kafirai izan yayin nan ai labta huda sun nemi ilazin arsu zuwa ga mai arsu ai da sun nemi sabilan tafarki da su ba muna ganin ana tunzun ana juyi mulki ba to ai da in Allah shi da wanne sai ya ce a yi ruwa sai ɗayan Allah ya yi ruwa kaga sai ɗan adam sai sai su da Allah ce to Allah shi ɗaya ne yawa saboda haka ma'ana dai shi Allah ɗaya ne hazi ila kiyasu isna'i wasu kiyasu ne isna'i ma'ana dai Allah bai da abokin tarayya da a ce yana da abokin tarayya da wani Allah ya nemi mallakan abin da wani Allah ya mallaka idan an ya kuma za a yi fada za a yi to da duk sai su rusa abin da suka yi saboda haka Allah shi ɗaya ne subhanahu sarki ya tabbata ga Allah Allah matsarki ne wa ta'ala Allah ya dawaka abin da suke sufanta shi da shi amma ya kuma ga abin da suke fari na abokan tarayya Allah ya fi ƙarfin haka Allah shi dai ne Allah baya da abokin tarayya alhamdulillah
يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان عليما غفورا
yusabbihu tusabbihu lahu samawati wal ardu sammai da kasai dukansu suna tsarki Allah yanda ka sani bilisanin makuli ko bilisanin hali sama da kasan nan duk suna cewa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wala akbar ba su yanke wannan fari wa mubiyin da mutanen kirkin da suke cikin sama da ƙasa su ma suna tsarkake Allah wai mun sai babu wani abu na halitta wanda ya gani da wanda ba gani ba da babba da gangani to babu wani abu la yusabbihu bihamdi sai dai na tsarki godiyan Allah yana cin subhanallahi wa bihamdi wannan sunan shine abincin mala'iku subhanallah wa bihamdi to duk talibai suna tsarkake Allah amma lakin sai dai ku da tabkauna ba ku fahimta ne na tasbihan tasbihinsu kuna zaton saman nan da ƙasan nan da itatuwan nan da duwatsun nan da komai da dabbobi da kuna zato a banza ne suke tafiya to ba banza ne ku ne ba ku fahimta duk suna tasbihi ba Allah هذا يقتضي أن تسبيح الجمادات تسبيح سندلنو da dabbobi ba masu hankali ba suna yi bilisanin magani da harshen faɗi mu ne ba mu ji suna nan suna ce su fahimta alhamdulillah suna gode ma Allah amma mu da mu da aljanu mu su ne masu taurin kai masu nauyin kunne su ne ba mu ji haka jumhurin malamai suka fada akwai lisanul hali akwai lisanul kali wato lisanul ko kamar yanzu kafirai ko bai sani ba inuwansa kwanan ba musu yin sujada ma Allah ko kafiri ne ko itace ne ko mai ko ya sani ko bai sani ba ko ya su ko bai so ba inuwansa yana sujada ga Allah to haka kuma ko ko ka sani ko baka sani ba duk abin da ka ganshi da babba da kankani duk suna tasbihi ma Allah wata ran annabi Dauda alayhi salam yana tona kasa sai ga wani yin dan tsutsa mai sumul sumul din nan mai shiga kasa yana shiga haka sai ya ce Allah Allah kuma me yake nufi da wannan sai sai tsotson yi masa magana ya ce dauda baka sani ba to kowane rana ina da cewa da rana da ina ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah ko so dubu ne aiki na kenan to saboda ka kada ka ga wani abu kai yana tafiya banza ka ce a banza ne ba banza ba ne mu yan adam ne kawai muke da suke yawa kai ne za ka yi ta surutan banza amma duk abin da Allah haka halitta yana tasbihi ma Allah bilisanin makali yana fada mhm wai za ka rasa wai za ka rata al-ƙur'ani idan ka karanta al-ƙur'ani annabi ya na sai mu sanya bainaka tsakaninka wa bainal lazina da tsakanin wayanda la yu'minu billahi bai su gaskata lahira ba hijaban tsari masturan abun tsarewa satiran laka mai sutura gare ka ba da su ganka ba wannan yana sauka lamu lokacin da kafirai suka yi shawara za su kashe annabi idan ka annabi ka karanta ƙur'ani lokacin da suke nufin kashe su wa'azin nan da jinsi ka gani ko to kowace aya na ƙur'ani tana da wannan keɓanta annabi ya ce husmin al-ƙur'ani ma shi ita le ma shi ta ka ɗauki daga ayan ƙur'ani abin da ka so ga abin da ka so to kaga mutane yanzu sun ɗauki ƙuranin kamar ana karantawa ne ana waka da su ƙurani ko ba haka ba ne ka in ka karanta ƙurani za mu sanya tsakaninka da tsakanin wanda bai yi imani da ba hijabi abin tsarewa hususiyan wannan akwai ayoyi daga cikin Qur'ani wanda in ka karanta to babu wani abin da zai cutar da kai sun ce ayoyi guda guda akwai a suratun nahali a suratun kafi akwai jasiya cikin suratun nahali shi ne wulakar lalzina ɗaba Allah wa laƙulu biyu wasan yin har ƙaya shi kenan kuma da kuma وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا أكما سورة الجاسية أفرأيت من اتخذ الله هواه وأرده الله على علم توانا آيوي عند ذاك karanta su wani yana nufin zai cuce ka ko zai kashe ka Allah ba zai yi ta ba to har akwai kuma su ayan yasi yasi mulkul an hakimi zuwa layun saruna shi ne ayan da annabi ya karanta kafiran makka sun taru a gidansa mutum saba'in samari kowa da makami suna niyyar fito su kashe shi ya fito yana karanta yasin zuwa nan ya ɗebi ƙasa suna ba su sani ba dukan su gaba inda sai dai saka saka kasa a kayan kowa ya wuce shine ranan da annabi zai zai kaurar daga maka zuwa madina to wayannan ayo na qur'ani har yau har gobe in an yadda to suna tsari ga mutane to shi ke وجعلنا على قلوبهم وأكنة أن يبقوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وعده وسلمه على أدبارهم نفورا
وجعلنا سيمك سنيا على قلوبهم كان زكاة وأكنة توشيا رفي an yi ba za su kare shi ya fi a ce ba za su fahimci shi ba ai ba su fahimtar ƙulani laifin ba su fahimtarsa wafafiya zane a hace kunnuwansu aka sa wakilan toshiya ba su jin ƙulani ji na lura to saboda haka ƙulani har abada yana nan har duniya ta kashi darajarsa yana nan sai dai in mutane ne sun rasa imani da shi to shi kenan amma alkur'ani tsari ne ga kowane abu kamar yanzu bala'o'i da ke abuwa a najeriya na in an ci a karanta ƙur'ani to masu karata kusan mutanen ba su da imani shi ne kawai bukatar ba zai biya ba amma in ka yarda da Allah ƙur'ani a yanke tsari ne ba abin da zai cuce ka in ka karanta ƙur'ani wai za ka karta rabbaka in ka ambaci ubangijinka Allah fil ƙur'ani a cikin ƙur'ani wa da wasu kadai wallau sai ka kafirai su juya ala albarin kan bayansu nufuran suna gudu suna cewa su ba su yadda ba
نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوي إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا
نعم مؤمن وإذا منزل ولو ولو من nuna lamu muka fi sani bima ya sami nuna daban da suke jin ƙul'ani da su ko jin na yadda ko jin na wasa yanzu ana yin wasa da ƙul'ani domin ƙul'ani ana tadabburi ne a karsunsa yanzu kamar taronmu na in ba da tadabburi ba ne sai ka ji ana karanta ƙul'ani ana ihu kamar yan ƙwallo to aka ga ba mai lura wa an ɗauke shi wasa ne Allah ce shi ne ya san abin da mutane suke jin ƙur'ani amma idan aka nizo kowa zai ji ƙur'ani sai shehu abdulkarin jailani wa kailani ya zo ya samu wani malami an taru yana wa'azi sai ana dariya ana dariya sai aka yi addu'a za a tashi sai ce kun ga wannan malami bai karanta ƙur'an nan don Allah ba amma dukan ku nan gobe ku zo nan zan karanta wannan abin da ya karanta gobe da suka zo da yake maganan ya fita daga zuciya mai imani ne zuwa zukatuwar wasu imani da ya so mu wannan wa'azin sai kowa ya fashe da kuka amma wai a ƙur'ani a mai da shi abin wasa ƙur'ani ya fi wasa kuka ake yi a ƙur'ani a mammin hazar hadisi ta jamuna wadatar kuna an tun sami nuna allah ce wani magana ne ake karanta kuna mamaki ba ku yin kuka ya ce kusa kuka shi ƙur'ani in ba ka yi kuka ba fata ba ku yi kukan ganga amma wai ana karanta ƙur'ani ana ihu wannan ba imani ba ƙur'ani ba abin wasa ba ne in ya ta nuna yayin da suke jin karatunka mu muka sani suna ji da gaske ne ko kuma da gangan nanu alam bil ladzi yastami'una bihi abinda suke jin ƙura'in da shi lokacin karatun da lokacin jin da gaske ne suke ji ya shiga zuciyarsu ko kuma ba da gaske ba ne to in ba da gaske ba ne shi kenan izu yayin da hukumtu na yau suke ganawa lokacin da kafirai suke gana tsakaninsu suna faɗa in ya kuni zalimu a zalumai ba su fari a cikin ganawansu in ta tafi sai su ce in fa kun bi wannan mutum ba za ku bi su ba illa sai da kun bi mutum mashhura mai sihiri makduwa wanda aka yaudare a mangluba ragni wanda aka yaudare shi kan hankalinsa da saboda haka Allah ce ke mu unzur ka duba kai fa da bulaka misali yadda suka saka maka misali suka ce annabi kai mai sihiri ne kai boka ne kai waki ne to fa da zo sun bata su ma ba su tsaya kan abu ɗaya ba ba su tsaya kai mai sihiri ne ko ba kan ba ne ko waki maki ba to fa da suka nuna ba su iya sabilan tabarki hanyar da za su bi su shiru ba za su bi ba Allah kiyaye mu وقالوا أئذا كنا عظاما فأسلمنا لمبعوثون خلقا جديدا وقالوا كافرين masu musun tashin kiyama suka faɗa da annabi ya karanta ƙur'ani suka ce ai zaminna ai za ku na zama yanzu ita muka mutu kuma muka zama ƙasusuwa naman duk ya diddige ƙashi kawai idan mu za ka wani fatan shi ma ƙashin ya duddige aina da makusan mu za a iya ta da mu halkan jadidan wani sabon halitta a ganin su haka ba zai ba to shi ne allah ba su amsa
كونوا هجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل للذي فطركم أول مرة فسينفضون إليك رؤوسهم ويقولون متيعه قل عسى أن يكون قريبا
to shi ne allah da suka falaga idan muka mutu nama dudduga muka zama ƙashi ƙashin ma ya dudduga ya za a iya tada mu sabon halitta sun manta lokacin da babu su maniyi ne majina ya zama jini ya zama tsoka tsoka da jini tsoka da jijiya tsoka da kashi haka aka yi shi mutum wa yake yi kashin fa wannan majina ne wanda ake ce masa maniyi shi ya zama jini shi ne zama tsoka shi ne ya zama tsoka da jini tsoka da jijiya ya zama tsoka da gashi duk halittar nan a jikin abu ɗaya nan aka yi sun manta wannan ƙulka ce musu to kunu hijaza ba wai kun diddiga ba ku idan kun mutu ku zama dutse abu ne mai ƙarfi ko au hadida ko ƙarfi ƙarfe ma ya fi dutse don yana fasa dutse au halka ko wani halitta mai ma guru daga abin da ke girmama fi dukkan a cikin kirjinku in kun san wani abu ma wanda ya fi dutse ya fi karfe to ku za ma ya zama an gabu ne hayati wanda yake girmama ya karɓar rayuwa ballanta na kashi diddige falabud da ba maka min ijadin ruhi biku za a da samar da rai gare ku ai baka san dama ran da yadda rai din ya zo ba kamar ji ai mun fada ai kasa wannan mani ne na ai an yi shi daga kasa ne ya zo ya zama abin da ya zama ya yi wata uku a cikin uwa sannan aka turo mala'ika baka san lokacin da ya shiga cikin uwan ba ya tura wa mutum rai ta nan madigarin nan anan aka samu ran mutum ran nan shine ake ce masa kurwa to ba a san kuma lokacin da aka raba shi wannan kurwan da wannan jikin ba gangan jikin ya je faɗi a ƙasa dama ɗan ƙasa ne shi kuma kurwan ya yi sama dama ruhi ne shi to ba ku san wannan ba to in akwai wani abu da kuka sani to ku zama amma ba sai kuna to za su ce maka annabi to in manyan waye zai iya tayar da mu ya raya mu kaga sun manta wanda halice su bane ya ce kun ka je masu musu Allah zai faɗa ku wanda halice ku a wala masu farkon mara da baka nan Allah ya halice ka to wanda yake da iko kuwa ya fara halitta babu ita ai yana da iko ya mai da ita ya halaka da ita wannan ne ma fi kusa ko annabi ce Allah ce fasar bilu ne ka rurin so za su sun koyar da kansu gare ka wai suna mamakin haka wai kuma sai su faɗa kuma iska don isgiri to matahu yaushe ne wannan ranar zai zo suna ganin ba zai zo ba yaushe ne zai zo Allah ce kuka ce musu a sai babu ya an ya kuna ya zamo an ya kuna ya zamo kariban kusa ne kusa ne tashin kiyama in ka mutu shi ke na tashin kiyaman ka yayi Allah ku taimake mu
يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا
to lokacin da suka ce yaushe ne shi wannan Allah ya ce ka ce musu babu buya ya zama kusa ne yau ma yanar da tal'u yad'ukum Allah zai kira ku yunadikum min al-qubur ta da ku kira ku daga kabarin ku akan mala'ika Israfil a lokacin mala'ika Israfil zai zai zai zai kira ku wayannan kasusuwa daga dudduka do ku taso ku zo Allah zai yi hisabi to sai ga muna fitowa yanda irin da damina an yi ruwa ka ga akwai irin yan kwarin nan da suke tashi filfil suka duniya to haka duk ba mu ta tasowa fil mutane ana ta tasowa ana ta tasowa ko ina ya tsage masu rai suna fitowa to ranar ne za a ga mutane wannan tabbatar sai ku sai ku amsa ku amsa kiran Allah da wata min qubulkum ku amsa kiran Allah daga kan kaburbuwanku bi hamdi da godiyarsa a lokacin kowa godiya ma Allah zai yi wakila sai a ce alhamdu kowa yana godiya da hulhamdu godiya na Allah ne amma wanda dama bai gaskace Allah ba zai wahala ba wannan mana wata zununa za ku zado illa bisu ba ku zauna ma a nan duniyan ba illa kalilan sai kaɗan bi hauli mata don tsoron abin da su gani duk mutane sun zazzare da su idan an tambaye su kun zana a duniya kamar shekara na sai suka ce ai mu zaman da muka yi ini ɗaya ne ko ma shashi ini don mutum ya ga abin da ya fi ƙarfinsa Allah kiyaye ni
وقل عبادي يقول يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا
Allah ya ce wa kulka ka faɗa lillazina amanu ga wanda suka yi imani kulli libat ko ka ba gaya ma bayi na muminai ya gulu suka faɗan kalma na gaskiya allati wadda iya ta ita ne a son kyau ka gaya ma muminai suka faɗin kalma na gaskiya ita ce la ilaha illallah in na shaidan ka ga shaidan yanzu yana bata bayyana mu tsakanin su yana so su faɗi wani kalma ba wannan ba in na shaidan ka ga shaidan lil insani ga mutum aduwan mubin ya zamo maki ne mai bayyanan gaba wal kalmatu kalma allati ya sanu hiya kalman da tafi kyau ita ce nan
زوال ولا مدير ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا ربكم أبنجزكم الله أعلم يا في قوة سني بكم لكم الله يسنك يا سنك يا سن أبن ذلك يا أيكتاب in ya sha in ya so ya rahamku zai ji tausayinku ku tuba ku imani Allah mun roƙe ka arzuta mu tuba da imani kuma ka ji tausayin mu abin ya sha in ya so muku azaba to a ku zai muku azaba ku mutu akan kafirci Allah kiyaye mu wa ma sanaka ba mu aiko ka alayhim kansu ba illa wakilan kana wakilci kana tilasta su akan imani abinda muka yi fadin maka ga annabi shine kai wa'azi fatun jurin balaka tilasta su kan imani wannan to gaban tun ba ce a yage su bane amma da ka ce a yage su in sun ki imani sha yage su wa rabbuka ubangijinka Allah alamu shi yafi sani liman fi sama ba ta arzu da dukkan wanda ke cikin sama da ƙasa alfai husun bi masha yana keɓance su da abin da ya so a kan gwargudun halayensu allah ka keɓance mu biya walin yana keɓance su a ba su annabci daga talikansa wasu a ba su walittaka wasu kuma a ba su arziki to yana yin haka wasu kuma a keɓance su da halaka Allah kiyaye da kaman haisu yayin da da suka ce suka yi musun wai yaya annabi zai zo ya zama marayan gidan abu ɗalib shi ne a ce wai annabi suke faɗin haka suna ce masa ya timu abi dalibu da biya wa kai bai kunu ya je zama su sabon annabi lokacin azrara suke sai dai buzu ne suke rafiya lokacin talauci suka ce ya mutum wanda yake ko riga bai da shi a ce wasu ne da su shiga janna to Allah ya ce to Allah ne yake keɓance wanda ya so da abin da ya so Allah ka keɓance mu da abin da yake falala naka mhm wa qaddar ulama wa qaddar ulama malamai sun mayar akan wanda ya aibunta abubakar kamar abubakar abubakar da kamar wanda ya ce wanda suke imani nan don talauci wace su ga tsoraro to wanda abubakar da kaku ya ce wanda ya yi haka zai kafita abin da ake yi kenan ana cewa allah sauke wani وقال فلنا منيه ولقد أتيكم فلنا من في فيتا بال النبيين شاش النبا النبا وما ولي في ولي ألا بالك شاش بتخصيص da da keɓance kullum kowane minhu nasu da daraja wanda wani bai da ita kama na musa an keɓance shi ya yi magana da Allah annabi ibrahim an keɓance shi da kulla wadatantakan Allah annabi muhammadu an keɓance shi da isra'i da miraji har ya je wajen Allah kaga su annabawan ma ba ɗaya suke ba mutanen duniya ma ba daidai ba ne wani ya fi wani wa ta na dawo da mun bai annabi dauda zabuwar littafi mun bai annabi dauda littafi don su da sun ce bayan annabi ibrahim bayan annabi ibrahim a bayan annabi musa babu wani littafin ala shi ne ce to mun keɓance to ai annabi dauda jikan annabi musa ne mun ba shi da zabura zabura littafi ne wanda cikinta duka babu komai sai tasbih don yahuda soriya cewa babu annabi bayan annabi musa babu littafi bayan ataura to fadin su da nuna wannan suna nufin su yi gaddaman annabi muhammadu su yi inkarin littafin na alkuran suna ce to ai mun bai annabi da yahu da zabura shi kuma annabi da yahu da jigan annabi musa ne to lalam domin ya daru sun tabbata sun san allacin annabi dauda sun san saukan attawa amma tare da shi annabi musa shi annabi dauda ya zo bayan annabi musa ne zabura ma ta zo bayan littafin annabi zabura din nan littafi ne na annabi dauda tana da yawa ne ta hadu a kayan suranta 150 mafi tsawo a cikin suran shi ne wanda ya kai rubuyin ƙulani wato sura ɗaya kamar yanzu goma sha biyar sura ɗaya kasar da ta da zoko mafi kasawa kuma shi ne kamar suran izaja a nasarar layi ne aya uku duk cikinta addu'a ne da godiya ma Allah babu halal babu haram babu farilla babu haddi babu hukunci duk cikinta yabo ne kawai ita zabura to Allah fi bisa shashin annabawa a kashin shashin annabawa da fifiko na jiki ma da kuma wata hali da yin ado da hali hali na kirkirin halin bin Allah yawa labi kasatin amwali ba wai fifiko ne yawan dukiya ba ko mayawan mabiya har annabi dawud alaihi salam wa inna sharafu sharaf daukakansa da abin da aka bashi ne na ataura ba abin da aka bashi ne mulki ba don shi yana da mulki ɗansa ne kawai fi shi mulki fal'izu da girman da fi fi shi to duk wannan baiwa ne na Allah to yadda Allah fifita su haka haka kuma Allah fifita shashin bayan Allah alhamdulillah صدق الله العظيم Eh, za su karanta akwai a tawar na ce min zabu min min zabura wato akwai ɗaibu amma haɗaɗɗenta babu amma in su akwai kuma in- wanda aka ɗaibo daga ciki za su za su karanta amma hukunci hukuncin da za su tuna na alkur'ani suna iya dai sani kawai don su san abin da Allah ya saukar ma na gabansu
wannan wata na cika shekara da da biyar a cikin aikin gwamnati ina godiya wa Allah da gamawa lafiya sai dai babbar magana shine wajen fitar aiki na malam a yi mana addu'a allah ya sa duk mai haƙƙi wajen gwamnati ko na ritaya ko na fensho ko na bankira allah ya ba mu
Allah Allah ya da Allah ya sa Allah ya sa ya cika wannan sa ya zama cikawa mai alheri da albarka annabi Allah ya fitar da haƙƙinsa wani duk wanda ke da haƙƙi a gon gwamnati Allah ya sa ya fitar Allah ya fitar masa alhamdulillah Allah ya gafarta mana amin Allah ya gafarta ma iyayenmu amin Allah ya gafarta ma iyayensu amin Allah ya gafarta wa malamanmu Allah ya gafarta wa malamansu Allah ya kiyaye mu Allah ya ba mu imani kamili Allah ya ba mu imani cike don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya shirye da mu Allah ya shirye mu da jama'a mu don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam الله لا إله إلا هو الذي لا ما في السماوات وما في الأرض ما بينهما. أيديهم وما خلفهم Allah kiyaye mu Allah kiyaye mutuncin mu Allah tsare mu Allah tsare gidajen mu Allah tsare mana abinda muka mallaka Allah tsare mana daga duka abinda muke tsoro Allah ka mana abinda muke nema Allah ba mu lafiya Allah ba mu zaman lafiya fitowar da suka afku- suke afkuwa yanzu a Najeriya Allah sai da su mutanen da suke kisan mutane suna koransu a gidajensu Allah sai da su Allah wannan abu na tabbata yadda ya ƙaidar yadda masu suka faɗa su abin ya fi ƙarfin gwamnati haka yau ne suka faɗa a cikin bbc a ƙaneje kawai mutum ƙauye guda hamsin da uku aka kora suka kafa tututun su kuma suna ta kai wannan Allah ya tsaye da abin Allah ya daidaita Allah ya taimaki gwamnatin a su su- su ja su ja Allah da taimaki gwamnatin su yi adalci Allah ya taimake su Allah ya taimaki mu kuma Allah ya kiyaye mu Allah kada ya kawo mana abin da muke tsoro Allah kada ya mu mana abin da muke tsoro Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da karo arziki don albarka na misal sunan alam na shara na kasu wa rafa'ana laka zikraka inna ma al'usu yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika fanzur amin Allah mana lulfi Allah biya mana bukatunmu Allah kawo mana sauki a cikin al'amuranmu duk abin da muke neman Allah ba mu a sauke duk abin da ya doshe mu Allah kaɗe mana Allah ba mu ya raba mu da wuya Allah ya ba mu da wahala Allah ya ba mu da bakin ciki a duniya da lahira don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ‘ya'yanmu na musulmai abinda suke nema da ilimin addini da ilimin rayuwa da ilimin sana'o'i Allah ba su Allah ya buɗe musu Allah ya ɗaukaka musulmai Allah ya ɗaukaka musulunci don albarka Allah musulun inna an zanna fi lailatul qadr wa lailatul qadr khairun min alf shahr ورفيها باسم عبدي من كل أمر سلام يتمنى amin
wannan taro namu Allah ya sa albarka ciki don albarkan alkur'ani don albarkan annabi Allah ya sa mana albarka a cikin wannan taro namu don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam abinda duk muke nema Allah ya ba mu mai albarka kuma duk abinda Allah ya ba mu Allah ya masa albarka Allah ya sa mana albarka mu kanmu da 'ya'yayenmu da matayenmu da dukkan masoyanmu don albarka alaihi sassan Allah jawo mana albarka ƙasanmu Allah jawo mana albarka garinmu Allah jawo mana albarka angoyinmu Allah jawo mana albarka a gidajenmu Allah sa albarka a hannayenmu Allah sa mana albarka mu yi albarka don albarka annabi don albarkan alkur'ani bismillah ar-rahman ar-rahim alama anta amarta na bidu aika wata na bidiya batka أقدرنا كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تغلو ميعاد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين